الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه والصلاة والسلام تعظيما لشأنه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته godiya mai tarin yawa ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala khaliqus samawati wal ard ira da amincin Allah su tabbata ga manzon tsira Muhammad dan Abdullah sallallahu alaihi wa sallam ina muku sallama irin ta addinin musulunci ita ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yan wana musulmi na wannan babban birnin berlin a kasar germany ɗaya daga cikin manya-manyan ƙasashe a duniya da Allah ya girmama su da abubuwa na duniya masu tarin yawa kuma Allah ya zaɓe ku ya ajiye ku a wannan ƙasa ku ci abinci ku sha ku haihu da ku da 'ya'yanku ku rayu ɗan uwa imam abdulkarim ya yi mana bayani akan wani abu da ke mai muhimmanci a rayuwa hanyar samun aljanna shine mu samarwa kanmu inda za mu yi sallah wannan yana daga cikin maudu'ai masu muhimmancin gaske da musulmin da suke rayuwa a europe countries musulmi da suke rayuwa a europe countries suna buƙatar irin waɗannan wa'azzuka don su samarwa kansu 'yanci su samar wa kansu mutunci a rayuwarsu ta duniya kuma da a wajen Allah muna kallo muna gani ta yadda kaskanci yake nema ya shige mu ko ya shafe mu alhali ba mu farga ba babu daɗi a ce muna musulmi masu sallah irin wannan kasashe da ake rayuwa a cikinsu ba su haramta muku mallaki inda za ku yi sallah ba ba su ce doka ce da ba a yarda ba amma mu ta zama muna gadarwa kan makaskanci da ci baya har 'ya'yanmu su zo bayan mun mutu kuma su zo su yi mana addu'a mara daɗi zan yi magana a kan abubuwa ne guda uku abu na farko shine goyon baya da kuma karfafar abinda dan uwa ya gabatar na ciyarwa saboda Allah bayarwa saboda Allah shine ikhrajul malu tayyib ikhrajul malu at-tayyib fi ta'ati wal mubahat idan an ce a taimaka ko a ciyar a yau addinin Allah aiki shine cire dukiya masallaci ba za a iya mallakansa ba sai an cire dukiya kuma dukiyar ta zama tsayyib ta halal mai kyau wajen aikata da'ar Allah a cikin masallaci ake yi wa Allah da'a a cikin masallaci ake wa Allah biyayya wani ba da dukkan abubuwa na halal ibn Allah yana magana cewa annafaqatu hiya sa'irul mu'ali min kiswatin wa nafaqatin wa sakanin ala man ya'ulu min zawjatin wa waladin wa khadimin idan an ce nafaqa a addini shine ka cire wani abu da za ka yi amfani da shi akan wasu nauye-nauye da ayyuka sutura ne ciyar da abinci ne ko kuma samar da wuri kamar bigire kamar masallaci ko gidan da za ka zauna da wanda kake ɗaukar nauyi kamar matarka ko ɗanka ko hadimi ko wani daga cikin mutane Allah ya gaya mana yan uwa duk wanda ya ɗauki wani abu ya ba wa Allah to bashi ne shi Allah ya fi ƙarfin a bashi ya cinye sai ya biya idan ka ɗauki naira ɗaya ka bayar saboda Allah to ka sani wannan naira ɗayan za ka ganta tun a kabarinka haka kuma duk wanda ya rike dukiyarsa ya ɓoye ya ta tarawa yana ɓoyewa to wannan dukiyar za ta zama masa masifa dan bai cire hakkin Allah ba manzo Allah ya mana hadisin Bukhari tun a cikin kabari dukiya da ka tara gidaje kamfani motoci kayan arziki da ka mallaka zai zama maka baƙin maciji snake ka kwanta a kabarinka zai zo da kansa baƙi haka yana saranka maciji yana saranka a cikin kabari yana ana maluka ana kanzuka ni ne dukiyarka ni ne abin da ka tanadar ka ɓoye ka ka bayar wallahi duk wanda ya riƙe ya ƙi ya bawa Allah wallahi a tun daga kabari zai ga bala'i da tashin hankali الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يغمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون إن عدة الشهور عند الله إثنا عشر شهرا في كتاب الله الله تبارك وتعالى ما ستسكت دوجيا دخولي جزينا لك sun ɓoye sun ajiye kana ta duba akawun ɗinka kullum kana ganin alat kana tura kuɗi kana gina gida ko kana sayan motoci masu tsada kana hawa kana cin abin da kaga dama amma baka ajiye wa kanka a akawun ɗinka na lahira ba Allah ya ce a muku bishara da azaba mai raɗaɗi mun sha buga misali muke cewa yanzu wanda yake rayuwa a ƙasar turai an shi ka shi ya fi kyautuwa ya yi wa musulunci gata kana rayuwa a ƙasar da ba ruwansu da la ilaha illallah kana rayuwa a ƙasar da ba ruwansu da muhammadu rasulullah kuma ka zo ka kafa gida wani ya sayi gida ka yi mata wani ya yi ta biyu ya yi ta uku ga 'ya'yan ana ta gangashewa duk shekara sai ka yi ko shekara biyu sai ka yi what is the future of your children what are you planning for your children menene kake tunawa kake tanadar wannan yaran yaron nan da ya zo ka ajiye shi a nan gurin yanzu ba za ka iya tanadar masa inda zai zo ya sallar juma'a ba ba za ka iya tanadar masa a sallah inda zai zo ya yi taro da yan uwansa ya ga danginsa ba ba za ka iya tanadar masa makarantar da za a koya mai la ilaha illallah muhammadu rasulullahi ba kullum ana ta gaya mana maganganu a ce mu baƙaƙen mutane duk a ƙasashen turai muna ta ƙara yawa muna yawa muna yawa amma ba mu da haɗin kai muna yawa muna yawa muna yawa amma ba mu da ginan nan masallaci namu ba mu da ginan ne islamiyya namu alhali ba doka ne hana mu ba wannan shine damuwar mu wallahi ina gaya muku ya ku mutanen Berlin kuna da yawa ku kuma kuna zaune a babban birnin Germany Allah ya girmama ku yawancin ku masu ilimi ne ba jahilai bane kuna aiki turawa ma suna karkashin ku daga cikin ku akwai masu bawa bature kamar kuna ɗaukar albashi ba ku da matsalar yunwa ba ku da matsalar abinci ba ku da matsalar riga ba ku da matsalar mota dukkan ku nan gaba ɗaya motocin ku sababbi ne kyan a leda ba tsohon mota amma ba ku da inda za ku dukuna ku yi sallah na gaya wa imam abdulkarim na ce wani wani irin abu ne wannan duk kullum a ce sai a samu masallaci a europe mutanenmu a shekara ashirin ana biyan haya miliyoyin kudi ka kada wannan kudin multiply the amount of money that you are paying monthly you can see the huge amount of money why can't you sacrifice yaya ba za ka yi sacrificing ka ba wa Allah ba wallahi idan ba ku tsaya kuka tanadar wa kanku gata da za ku samu a wajen Allah ba wallahi 'ya'yanku sai sun muku Allah ya isa yaran nan kanana da kuke gani sai sun ce babana me yayi ka ci albashi ka ci ne ka yi ka bawa Allah amma ka bawa gwamnati tax in ka samu dubu goma dubu uku na gwamnati ne idan ka sai mota inshora dole ka bayar a banza kai ta biyan kuɗi ko ba kai accident ba dole ka ba su dole titin da kake hawa kai kake biya maintenance na hanya kai kake biya you are paying ruwan da zaka sha akwai tax wannan lemon da zaka bani akwai tax wannan fulawar da zaka saya akwai tax zaman ka akwai tax wutan ka akwai tax ruwan ka akwai tax komai akwai tax ina tax din Allah What are you given for your good, Almighty Allah, in the day of judgment that you can benefit from it? Ka yi tunani. Duk abin da ƙarfinka gaba ɗaya ya ƙare ka ba su ƙarfin. Ka ta tarawa suna ta karɓa. Kana ta tsufa, kana furfura, kana gajiya. Har ka zo ka yi ritaya. Ka yi ta aiki, aiki, aiki, aiki, aiki. Kana aiki suna cinye kuɗin, kana aiki suna cinye kuɗin. amma duka wannan abun ya gare a duniya ina abin da ka tanada na lahira da ka ku taimaka wa kanku ku agaza wa kanku ayoyi da yawa a cikin alkur'ani sun ce a taimaka wannan abun gata ne wa kanku ba idan ka sai masallacin nan wa kanka kai ba na kowa ba ne duk za mu mutum tafi mu bashi idan ka sai makarantar nan za mu mutu mu tafi shi idan yanzu kuna da imanin da za ku iya tara kuɗi ku biya kuɗin haya a wata kuna da garantin yaran ku da kuke haifa yanzu ba su taso da tarbiyya sosai sosai irin taku ba za su iya contribution su biya wata kuɗi in sun gaji za su watse ne wallahi sai a wayi gari musulmi ba shi da inda zai sallah ba ya da kamsu salawat don kowa ya gudu ya iya ba da kan kun jefa mutane cikin hadari kun jefa yaɗanku cikin hadari saboda ka is very serious ba magana tana da girma kwarai da gaske da ku haɗa kanku ku zauna lafiya ku girmama junanku ku haɗa tunaninku ku zama united da you more united the more you trust in kun haɗi za ku yi ƙarfi ba ba abin da za ku cinku ba za ku tunkara ba ga su nan mun je mun je mun je mun je mun je hamburg za mu je mu sayi wani abu sai muka je wani katon plaza big plaza mai hawa nawa shaguna sun fi ɗari nawa sai nake tambayar su na ce wannan gurin fa nawa ne sai aka ce mu ai wannan na wata ƙungiya ne coci na wata coci ne sun yi nisa sun kafu kuma su ma suna da talakawa irin ku sun daina neman taimako a cocinsu ko ku yanzu kullum sun yi saka hula bi sabilillah bi sabilillah bi haka za mu yi ta rayuwa let's tax ourselves mu yi taxin kanmu mu huta da wannan ta yadda kawai ka zo masallaci ya kai sallah ka tafi mun je wani masallaci mun yi sallah a azahar da la'asar a hamburg mai kyau mai faɗi mai girma na ce da zuwa aka ce na toki shi na toki yan toki masallaci ban ɗakin yadda ka san in yi shimfiɗa wallahi sai da nisan ne ta kallon ba na ce wannan da aka kiwo juna da najeriya na ce ga ga wani ba kawai ya zo yana kallon ba sai malam sun kera ba da rana muna fitowa kuma sai ga wani restaurant mai kyau wurin sai da abinci na masallacin muka tsaya na ce wallahi ne mun more kuɗin mu aka kawo mana ruwan shayi muka sha muka miƙe kafa haka aka kawo mana menene sunan soda abu donald din nan muka ci muka more na da ran tafi na haka ce ka Allah isa haka da tafi ba su zuba gani ba na hau bane Allah ya girmama ku ku karbi girman da Allah ya muku ku yi hakuri ku taimaki Allah da ayoyi a cikin alkur'ani da yawa dukkan su gaba ɗaya akan a bayar a bayar a bayar in ka bayar Allah zai dawo maka da shi wallahi duk wanda ya bada wannan wallahi sai ya samu ninkin wannan duk wanda ya cire kwabo ya wani abu wallahi sai ya samu ninki Allah tabaraka wa ta'ala ce alladheena yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun alladheena yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون الله يتي وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل جنة كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم duka waɗannan ayoyi ne na alkur'ani da suke nuna mana muhimmancin a ciyar kuma duk wanda ya ɗauka ya bayan allah ya yi alkawari da ya masa na ce maka idan ka ba da wannan ruwan shayin ka dawo gobe zan baka jarka ta ruwan shayi in ni ka yadda da ni ina da daraja ka san zan biya ka to allah ya ce ka bayar kuma zai biya ka kun san me yasa ba ma iya taimako zunubi ne wani yawa babban abin da yake hana dan adam ya cire kwabar sai bayar shi ne zunubi laifi in ya yawa azam almahasi fadawa cikin sako lokacin da ka rungumi sako kana ta yi musamman a irin ƙasashe irin wannan wanda ba wanda zai maka tsawa yanzu a cikin kuɗin ya tafi anan wani wallahi sai wata bakwai bai da nan ba wallahi akwai wanda sai shekara shekara za ku wani saboda haka kowa yana da freedom kana zaune a cikin turawa ga gidanka ga nasu ba sai ka fita jam'i ba ba jallar juma'a amma sai ka ga dama ka je watakila azumi ma za ka ce wata rani na gaji ba zan yi ba ai ba wanda yake gani na watakila watakila watakila kana cikin yanci gashi kullum ka fita sai ka ga sabon Allah duk wanda zai hau titi a kasashen nan wallahi sai ya zaɓi shi kuma wannan daɗin da kuke ji da kwanciyar hankalin da kuka samu da nutsuwar da ubangiji ya baku to shi kuma sai Allah ya lalabe ku ya ga za ku yawaita istighfari duk wanda yake rayuwa a duniya gaba ɗaya yana buƙatar ya tuba amma kai ka sani ya kamata tuban ka yi yawa ka fita ka gano ka fita ka jiyo ka fita ka gani yau idan an barka zunubi tsakaninka da matarka ka iya shi ka bala'i ‘ya'yanka da ka tauye musu haƙƙi baka kula da su ba ya ishe ka tashin wataƙila kana da iyali a gida a can baka kula da ita ko baka kula da ita ba barin babanka da ka taho ka bar babanka har ya mutu baka je ba mahaifiyarka ta mutu baka je ba tana baba baba baba haka ta mutu iyayenmu suna buƙatar taimakonmu amma mun taho nan muna zaune muna ta nema kuma Allah ya ba ku Allah bai hana ku ba yanzu nan ni nan duk da kimata da darajata da ku gani kafin ka samu gidan da zan shigo kasar nan Allah ya sani sai da hada da salatin annabi da yake baya gaskiya ne ai saboda kuna kan opportunity but you don't know it you are opportune Allah ya ba ku dama bizar Germany bizar Ingila bizar America bizar kaza an ce maka ordinary mutum ne ku je ku ga mutane da suke ba da cin hanci kuɗi kafin a ba su wannan visa na gama wahala ta na gama ni ba wai mai alfarma ne wani a Najeriya an hanya ma har wai sauransu ina zuwa aka ce to seven days duk wannan wa'azin da ta iya kwana uku aka wani kuma dole na je can ana so in ƙara kwana ɗaya na je can ana so in ƙara wa'azi ma nan kaɗai na ce kwana bakwai aka ba daga shida ma zan ƙara amma yau kai kana ma da fasfot ɗin kan wala sha bin sai wani ya ce mini tana jikin ya ce min saudiya ya ce wani balarabe ya masa shirme a airport ya buɗe kayan sayewa watsa ya ce what ya turanci ka san daman gari ka riki da karfe hausa da kama tsawa
ka san me me me mutumin ne kai sai zaro fa sosai haka ce balanci I'm sorry wallahi
wani kuma yace da matarsa ya zo sai suka ce sai sun caje masa wata ya ce ba za ku caje ta ba ake ta jayayya suna tuhumar da ni yana daga fasfot ɗin ya ce "Oh." duka wannan kuɗi ka biya daraja Allah ya baka da yawan mu da kuke gani masu wa'azi kuna ga muna zuwa nan yawanci muna zuwa saboda Allah ko muna zuwa don mu samu damar mu je mai umra ne eh gaskiya ne ayi saboda idan na shigo nan ko kwana ɗaya ne aka buga ni na shigo to balarabe ya ga wannan passport din na ga visa ingila germany a shanghai visa wane ne fab shekara guda zan yi ina zuwa madina ta annabi muhammadu ba sai na ga sai ni ba yanzu wannan dama ce ko ba ka duba abin da ya Allah ya wa ƴan uwanmu to me kuka yi wa Allah kuka biya shi akan wannan taimakon da ya muku da kun samu dama ku yi aiki dama bature ya ce opportunity comes once and a while opportunity comes once and a while yawanci dama yana zuwa a rayuwar mutum sau ɗaya ne idan ka bari daman ya kubuce maka za ka zo kai nadama to ka koma ga Allah tunda Allah ya girmama ka ya baka dama ya baka hanyar duniya to ka kama isa ibada kawo kan maganar mu me ya hana mu mu rinka bayarwa idan an ce mu bayar mu gama a gama wa'azi saboda laifi ya yi yawa zunubi ya yi yawa to menene maganin wannan zunubi shi ne gabar magana ta ta biyu a gurguje istighfari tuba tuba zuwa ga Allah fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu as-samaa'a عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا Allah ya ce ku tuba ku nemi gafarar Ubangiji don shi mai gafara ne duk wanda ya san cewa shi dan adam ne kullu bani adama khata in ji manzo Allah wa khairul khata'in at-tawwabun duk wani dan adam yana aikata laifi yana aikata zunubi mafi alheri a cikinsu shine waɗanda idan sun aikata laifi da zunubi sai su rika tuba istighfari nawa kake yi kullum kaza Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yake cewa innahu la yukhanu ala qalbi wa inni la astaghfirullah fi al-yawm mi'ata marra kaza Allah yace mana wallahi yana yin istighfari duk ranar duniya annabi sai ya astaghfirullah guda 100 idan annabi da Allah ya sauka masa inna fatana laka fathan mubina yaghfir laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara Allah ya yafe mai abin da yayi na da da wanda zai nan gaba in ma yayi yana yin istighfari kullun sau dari kana yi na guda nawa kake yi kuma ka tuna fama talar da kake ciki ba ka tuna zunubin da kake dauka dan uwana kar fa zunubi ya zo ya cinye dan sallar naka kar fa zunubi ya zo ya cinye dan abin alherin naka annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya nuna mana yace tubu ila Allah wastaghfiru ayyuhan nas ya ku mutane ku tuba zuwa ga Allah ku nemi gafarar ubangiji fa inni atubu fil yawmi bi atamarra a rana ɗaya ina tuba sau ɗari idan manzon Allah yana tuba sau ɗari to kai sau nawa ya kamata ka tuba maganganun malamai sun yawaita dangane da wuraren da ake yin istighfari na farko dai ana so a yawaita istighfari idan an yi ibada kana gama fasallar farilla ake so ka ce mai astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah idan ka yi aikin hajji ka tuba thumma afidu min haisu afada nas wastaghfirullah inna allaha ghafurur rahim wannan aikin hajji ne idan mutum ya tashi da daddare ya rika istighfari ya rinka tuba zuwa ga Allah ya nemi abuwar Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya ce wa bil ashari hum yastaghfirun as-sabirin was-sadiqin wal-qanitin wal-munfiqin wal مستغفرين بالأسحار كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون أنا صدبت صلى أصبعي كنت تاشي كزونا كان نيمان أبوة كان توبة زوى الله تبارك وتعالى قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم يعقوب yake gaya wa ‘ya'yansa zan neman wa ‘ya'yana zan neman muku gafara ubangiji don Allah shi mai gafara ne kuma mai jin kai kaɗan daga cikin maganganun malamai akan abin da ya shafi tuba da komawa zuwa ga Allah shi ne kamar haka abu musa Allah yadda da shi yake cewa muna da aminci guda biyu daga azabar Allah kana lana amanani min al'adabi aminci guda biyu daga Allah muke da shi ya ce ɗaya ya tafi saura ɗaya aminci ɗaya da Allah ba zai mana azaba ba shine idan manzon Allah yana cikinmu Allah ba zai mana azaba ba Allah ya ce ba zan musu azaba ba wa an tafihim kana cikinsu ya ce to aminci na biyu da ya saura shine istighfari matuƙar kana istighfari to albishirin ka Allah bai ma azaba a kiyama ba matuƙar ka yadda kana jin jarbin ka kana astaghfirullah astaghfirullah to wallahi Allah ya gauri bai maka azaba ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya koya mana a ayyukan sa yau da gobe Ar-Rabi'a ibn Husayn yace ku koma zuwa ga ubangiji ku kankan da kai tadarru ila rabbikum ku kankan da kai zuwa ga Allah wa du'uhu ku roƙe shi bil rakha'i lokacin da kuke cikin wadata ka ji malam kana cikin wadata ka kira Allah ka nemi Allah ya tuna da kai yace man da'ani bil rakha'i ajabtuhu bi shiddati Allah yace wanda ya samu wadata yana cikin yarwa ya kira ni ni kuma nayi alƙawari sai na amsa masa lokacin da yake cikin kunci wannan alƙawari ne wa man sa'alani a'taituhu duk wanda ya daga hannu ya roƙe ni Allah ya ce ni kuma sai na bashi wa man tawaza ali rafatuhu wanda ya gangan da kai zuwa gare ni zan ɗaukaka shi wa man tafarraga ni rahimtuhu wanda ya bani lokacinsa ni kuma sai na ji kansa wa man istaghfara ni ghafartu la duk wanda ya nemi gafara ta ni kuma na yi alƙawari sai na gafarta masa sa'ad ibn abdullahi dusturi Allah ya masa rahama yace abin da yake kankare zunubi shine istighfari yace awwalul istighfari al-istijaba mutum ya amsa ko kuma idan yayi addu'a in yi istighfari Allah zai karbi abin da ya roƙa ka ji idan kana yawan tuba in ka nemi Allah ya baka sai ya baka idan kana yawan istighfari ka ce Allah ya maka afuwa sai ya maka afuwa sannan sai ka ga al'inaba ka koma zuwa ga Allah sannan sai ka kana yawan tuba at-tauba ko kuma ka fara istighfari ko kuma kafin ka fara istighfari ka amsa kiran Allah Allah ya ce ka yarda duk abin da Allah ya ce za ka kwatanta sannan kuma ka koma zuwa ga Allah shine mai bayarwa shine mai adawa sannan kuma ka rinka tuba Allah tabaraka ta'ala zai kaddara maka gangan jikinka gabaki daya duk abin da zaka yi na ibada ka rinka yi akai ne Ibn al-Jawzi yace Iblisu yana faɗa yace ahlaktu bani adama bid-dunubi wa ahlakuni bil-istighfar shaidan yake cewa na halakar da ɗan adam da zunubi shaidan ne mai gida ya ce duk ɗan adam na halakar da shi da aikata zunubi kenan duk mai aikata zunubi halakakke ne ka tuna me wannan zunubin duk abin da ta sani tana yana sabon Allah wallahi ta tuba yace ni kuma sun halakar da ni da istighfari abin da yake halakar da shaidan shine yawan istighfari da tuba wani ya min tambaya yake cewa malam mu ba a kasashen da yadda muke rayuwa akwai bawan Allah ya ce abokinsa shekara biyu bai samu sallar juma'a ba ƙwarai kuwa ya ce shekara biyu me ya dalili ya ce aiki yanzu ka shirya ka tinkari azabar Allah a maka azabar shekara biyu ba ka sallar juma'a saboda neman kuɗi neman euro fi sabilin lahi ba ba ka da uzuri wallahi da ki zuwa sallar juma'a idan kana aiki idan sun hana ka zuwa aiki ka canja aiki ka ta roƙon Allah ya baka aikin da za ka iya zuwa juma'a wani ya ce ina zuwa interview za su ke ni aiki da yake na san halin kamfanin sai na ce to ban da juma'a ku cire ranar juma'a kar ku bani ko kobo bara zo ba in kuma kun yadda zan yi hafde zan zo ne karfe kaza in tashi suka ce ba komai muna bukata wani yana delivery a wani shago babba akwai naman alade akwai naman kare akwai giya akwai mai yana delivery sai ce a'a ni a cikin aikin da zan muku duk inda za a kai giya kar a sa sunana duk inda za a kai naman alade kar a sa ni condition ne bature idan ka bashi condition ya sa annu zai yi aiki why are we not fighting for our rights me yasa ba za mu yi fighting akan yancin mu ba daga an dauke ka a wani kamfani sun ce kar kai sallah to kai ta neman Allah ya baka daman da za ka je ka samu guri ka canja aikin ko da ku wanda za ka samu bai kai shi albashi ba wani ya ce ogansa ya zo ya ce da kai ya ce kai kullum juma'a kana fita sallah ya ce ranka ya dai da turanci ya gaya wani ya ce ai wannan ai fundamental ne a rayuwar ta addini da fundamental ya ce to abin da za ka yi ka rika bari mana da yamma in ka tashi sai kai juma'a ka ba to ai shi fahimtar sa ne ai wani kuma me yana yawan yin sallah yana fata ya je sallah sai ya ce ka hada na sati mana ka samu kiyar sai ka hade na sati guda a wuri guda ka dunkule to wallahi tallahi mala akwai wanda baturen ma bai ce ba baya yin sallolin gaba ɗaya sai ya koma gida yake ta yi ya yi azhar gabgab ya yi la'asar gabgab ya yi magariba gabgab ya za ka kashe rayuwarka kana ta aiki aiki aiki wa ɗan adam ba ka yi wa Allah aiki ku gaya wa kanku gaskiya ku taimaki kanku ku sani fa zama a cikin irin waɗannan ƙasashe na turai fa akwai fa matsalolin da dole a matsayin ka na musulmi fa sai ka zama gari kiya wallahi shi sa malamai suka ce wanda ba zai iya bai koma kasance wanda zai iya kiyayewa ka tsira da addinin ka yanzu kayi alkawari ne da mala'ikan mutuwa ranar da zai zo doke ka a'a to wannan ko kuna kokari kuna zuwa masallaci yanzu akwai dan uwanka da wani masallan ya daina gaba daya wallahi wani ya daina sallah wani wallahi duk taro wani bace shi ma batune ne ko ganin ka a hanya ka da shi sai ya juya shi bai tafi gaisa ba ya canja gaba ɗaya ya rike riga dole kasuwar duniya bana kaga mutane ne da suke rayuwa Allah ya ba su duniya ya musu alkawari ya ba su duniya duniya kam ita ce a nan gurin tabbas jin daɗi ne da gina gari da shakatawa Allah ya kore musu amma ku tausaya musu iya rayuwar su kenan kai kuma musulmi ba kana tunanin darsi ne dinka kana da kiyama ka ci kai kyau a nan ka sha ruwan shayi da madara a nan da ɗin gidan aljanna ka miƙe ka kwanta ina sabon jannatin yau mafi shugulin ba هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون Allah ce ‘yan aljanna ana ci shagali ana morewa a ci kayan daɗi a shakata ya ce kuma ga matan ku malam ɗan aljanna mutum ɗaya sai Allah ya ba shi mace guda saba'in Sabinci. Allahu Akbar. Allah ba da lada. Na ji dan an yi magana ba.
Wala na aljanna ne.
Shugulin baki hon. Ai bai kamata ka kai kai disappointed abinda Allah ya maka tanadi zai baka ba kana neman duniya ka zo ka watsar da ainihin lahira dan azumin nafila din nan ka rinka yi yawan istighfarin nan ka rinka yi azumi litinin alhamis a ofis kana cikin air condition a mota kana cikin air condition a gidanka kana ko kuma ma kana cikin iska kai kun fa yanayin ma da Allah ya ba kuma ko air condition ma ba ku saba za ku yi rayuwa mai daɗi muku kullum haka muke da mafici yanzu da na koma Najeriya za ta gani bayan sai sai yana da bafa bafa bafa ina da yadda kam Allah ya rufa maka asiri wallahi tallahi ba wanda yake morewa irin waɗannan kasashe na turai irin wanda yake bin Allah ka je kai aiki ka samu albashin ka kada cikin yanci ka nemi lahira wabtaghi fi ma ataka Allah ad-dar al-akhirah ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين abu na gaba na ƙarshe wanda na tsaya akan shi ne kuna da iyaye kuna da yaya na so ku bani hankalin ku wannan shi ne sakona na ƙarshe wa'azina na ƙarshe a ƙasar turai yanzu na lura kuna da 'ya'ya kuna da mata kuna da yara samari 'ya'yanku da suke tasowa sun girma suna suna da german citizen kuna da 'yan mata suna tasowa sun girma what do you plan for them me kuka shirya musu waɗannan yara nan da shekara talatin nan da shekara hamsin yanzu a cikin kunan akwai wanda ya shekara arba'in a nan ƙasa a cikin ku a nan akwai wanda ya shekara talatin a nan ƙasa wataƙila kai kana da daman ka ce a ƙarshen rayuwarka idan ka ga ka gaji za ka tashi ka koma Ghana ko ka koma Najeriya ko ka koma Sudan ko ka koma Senegal ko ka koma inda ka ga dama ka ci abin da ka ci wataƙila ka gina gida a can ka sai motar hawa ka yi ka yi tanadi business ɗinka a can ko kuma ka samo wa kanka hanya za ka rinka zuwa kana komawa wannan yaron naka ɗan ƙarami da ka haifa shi kuma ina zai koma ha matarka da ka aura kuke tare da ita ina za ta koma shi ne magana ta ƙarshe ku yi wa kanku tanadi na lahira kuma ku kula da tarbiyyar 'ya'yanku akwai abubuwa da suke faruwa waɗanda ba su da daɗi a irin waɗannan ƙasashe wanda dole ne mu yi muku wa'azi ku ji tsoron Allah ku gyara shine amfanin zuwan mu wajen ku mutum ya haifi yarinya budurwa ta girma bai ba ta cikakken tarbiyya islamiyya ba bai koyar da ita la ilaha illallah ba bai kai ta makarantar islamiyya bai koyar da ita qur'ani ba amma ta iya turanci ta iya jamananci ba ta iya yaransa ba ta girma tana son aure ta samu freedom she is 18 years da ka fat sai ta balle ta je ta kama gidanta ita kare ta je maza su ta binta ka haifi ɗa maniyinka musulmi ka bar ƴarka maza suna binta ka je wajen Allah ka ce masa me in mala'ika ya daga guduma ya ce ya ayyuhal ladina amanu u anfusakum wa ahlikum nar me za ka ce masa ko ɗanka kana musulmi ya tashi ya girma ya je ya gano kafira ya ce ita yake so ga ɗan uwa musulma a bashi ya ƙi yarda daga cikin gyaran da za ku yi wa kanku shi ne ku yi ƙoƙari ku yi eradicating wannan barnar a cikin ku. ya za ku yi gyara ku rinka zumunci ku rinka haɗuwa shi ne aka ce ku yi ƙoƙari ku sayi masallaci ku taimaka wa junanku ku sayi makaranta ‘ya'yanku suna haɗuwa suna associating kuna haɗuwa irin wannan lacca ko wani malami ya zo kun haɗu watakila wani zai ga ɗansa sai ya haɗa shi da ɗan abokinsa ku dinga haɗa aure tsakanin ya ku mutanen turai ka nemi ɗan uwanka musulmi ka ba shi ‘yarka ya aura ke ma ki yi haƙuri ki auri ɗan uwanki baƙi na san ana cewa ba su da tarbiyya ai tarbiyyar turai ne ba a'a to kai ba turai ne kake kurmus islamiyya ku ba su tarbiyyar ku yanzu ga wanda dattijan ya yi furfura yana wa'azi yana limanci yana karantarwa ku kawo yaran ku a koya musu addini in yarinyar ka ta girma tana sa hijabi niqabi dan wani zai ganta sai ya aure to daga nan ne za ku zama one family dan da shekara hamsin za ku ga duk yan uwan juna ne ba mamaki wannan yaron naka ya zama gwamnan garin nan ba mamaki dai dan ya uku ya zama sanata ko ya zama wani babban soja tunda zo bai hana ba yi kuna da wannan dama ya ka dan Allah ku haɗa kanku ku so junanku kuma na samu labari yawanci rayuwar turai ne kun tasirantu da rayuwar baturen ba visit tsakani kowa ba ya zuwa gidan kowa kowa bai san gidan kowa ba sai kaɗan daga cikin ku ku canja wannan abin dan wane muna haɗuwa masallaci zan kama ziyara gida ranar weekend ta ɗauki matar ka ta je can minti biyar minti goma su gaisa da 'ya'ya a gaisa wataƙila a nan za su haɗu su ga juna a wannan ina son ta a wani yana da yarinya budurwa a ashe gidan wani akwai samari a wani ta gama university a ta samu aiki a bari in haɗa su aure shikenan kun ba ku asiri wallahi tallahi wani ya ce mai waya ya kira ni a cikin ɗaya daga cikin ƙasashen da ya ce malam ga 'yata musulma na haife ta ta girma amma ta ɗauko baturi ta ce shi za ta aura yace kuma malam ƙasar nan ba a yi wa yaro faɗa yace malam ina mata faɗa zan shiga kurkuku yace dan Allah malam tana kallon ta a YouTube kullum tana ganin karatun ka malam ko da ka taimaka mini ka ce ta yadda in dawo da ita gida ta yi aure da aya da hadisi da na ga da yi ba haka zai aiki ba ita ne ko kuwa It's too late to cry. Go back. Wannan shi ne sako na gare ku, sannan ku kula da ibada, azumin muka da lafiya yana ƙara mutum imani litinin alhamdu. Sadaka, ta zo masallaci sallah, ga shi ana ta sa donation, wai hakuri. Sadaka kana ba wa ɗan al'aksa, magacin al'aksa, kana ba dan falastin ba kai ma din wani dan falastinu ne ya nan anan anan gure wallahi ku bayar wannan yana ƙara mutum imani sannan kuma ku girmama malaman ku duk wanda ya zo yake karantar da ku addini a irin wannan ƙasa shi ma fa irin ka ne yana da yanci irin naka zai iya zuwa ya je ya aiki dubo tsabin amma ya haƙura ya zo yake koyar da kai to ka ba shi girma shugabannin communities din ku wani an saka shi ya zama ciyaman nauyi ne wahala ne kuma shi girma a iya dan lokacin da zai kuma ina ba ku shawara ku haɗa kanku ku musulmin da kuke turai din nan gaba ɗaya ku haɗa kanku germany ne england ne scotland ne ina ne ku zama uwa ku ɗaya uban ku ɗaya idan kun yi wannan ƙarfin to za ku samar da ƙarfi a sauran garuruka yanzu idan kuka daure kuka samu masallaci kuka samu wata santa a a a a a a a me suna garin kudu a hamburg santa ta ku ta musulmi babba kai tsaye za ka iya ɗaukan iyalinka a sallah ka ce bari ka je hamburg babban masallaci da kuke da shi ku yi sallan idi ku ci abinci ka gaisa da yan uwa a wataƙila kun samu babban sanja ta musulunci a nan a berlin daga ƙauyuka za a yi ta zuwa sannan kuna da ƙananan masallatai da makarantu ba ka da damuwa don yarinyar ka taje ta yi jamananci ta dawo za ta je islamiyya ba ka da haufi amma wallahi idan ba ku haɗu kuka yi wani abu guda ba to shi sai ya karya wani baba ya ce wa 'ya'yansa su haɗa kai ba su gane mai ce ku ɗauko tsuntsiya suka ɗauko tsuntsiya bro ya ce babban yaron ɗaya ne mai ƙarfi kari karya yayyayyay ya karya ya iya karya ya gagara karyawa ya masa faɗa ya ce ka karya ce babu ba zan iya karyawa ba ya ce to kwance igiyar tsuntsiya ya kwance watsa tsuntsiyar ya watsa ya ce kai tsinka karya guda biyar kai karya guda goma kai karya guda ashirin kai karya guda duk sai kuka karya ta gaba ɗaya ya ce to idan kun haɗu kun yi ƙarfi guda ba wanda ya isa kai yau a garin nan in kun haɗa kanku ko ɗan uwanku aka kama za ku iya zuwa ku je ku nema shi kun samu magabarta naku inda za a binne ku in kun mutu kana da damuwa don ka faɗi ka mutu a garin nan kun samu wurin islamiyya naku to idan kuka watse akwai damuwa duk inda tsuntsiya ta kai in ka sa tsuntsiya guda dubu kwaya ɗaya ɗaya kana share masallaci na wala ba za ka iya ba amma idan ka haɗe wannan tsintsiyar wuri guda haka minti biyar ka gama share wannan masallacin da wannan shine sakon da nake so isar muku ku zauna lafiya da junan ku ko ku yi amfani da daman ku wanda Allah ya sa ya samu dama cikin dan albashin sa ka je umra da aikin hajji kana da free visa da mutunci za ka bi kana kasar nan ni ina Najeriya ina tabin embassy ina neman visa in zo in kwanan biya kudin hotel in sha wahala in tafi saboda sami da ko kuma kana nan kasan kai passport din ne ma da kai ka ki zuwa aiki haji ka ki zuwa umra wai kana wai tara kudi ka je ka tara ma ka za ta gaji kudin naka
Allahu Akbar
kai ka bata rai ne kai ma ko kai ma mata na gare kike ta rabu Allah ya sa ta lafiya الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر ولله الحمد كاي. الحمد لله متعنا شيء الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله واتو يو ان شاء karatu kuma mala yayi bayani kuma an gamsu kuma an nasu ya za mu fahimci kamar an gamsu da bayani da malam ya yi abinda muka ji shi ya rubuce shi into practice saboda haka za mu bar malaminmu malam abdulkarim ya zo ya nemi tabarru'at sa'annan kuma akwai bushara na maganan da aka yi na masallaci kamar yadda na faɗa akwai tsarin da muka taso da shi wanda muka so a shimfida shi a nan hamburg mun soma daga hamburg kuma za mu kawo shi a nan daga nan mun europe duka gaba daya insha Allah malam zai shimfida muku wannan tsari na in Allah ya so ya yarda wanda za ka zo ka zo ka haɗa kai mu tafi ka ji hawa nima wanda kuma kake gani kai ka isa to ko faɗi abu insha Allah ba dole ba ne saboda haka za mu bar a imam abdulkarim ya zo ya nemi sabila in ya so ya shimfida muku tsarin da muke so mu tafiyar da shi na mallaka da kanmu masallacaiya da markas mu Allah ya so ya yi don Allah ya bayan nan don Allah a danna su kada sha
التكبير الله اكبر جماعه التكبير الله اكبر التكبير الله اكبر والقبائل الخير وانا أتين كبيسة بلا kamata announce about fi sabila ka fi sabila أتين كبيسة بلا كسوا هكوري كسوا هكوري تكم دالله كسوا هكوري كسوا هكوري دام كبيسة بلا أما قبائل من كبيسة بلا abin da yasa na tashi na saya manzon Allah so da yawa sai karin sabila shi ya hau min bari da za a je yaki manzon Allah na so a kawo sabila shi ya hau min bari ya ce ya ku sahabai ku kawo kudi mu tafi an taba za a je ainihin ku samu hakuri ku samu hakuri ku samu hakuri an taba za a je jama'a ku samu hakuri don Allah a samu hakuri ba kare ba kare ba kare zaman bari ku samu hakuri samu hakuri an taba za a je ainihin yaki manzo Allah ya hau bari ya ce a kawo kowa ya kawo kudi a tattara wannan kudin na aje a taimaka aje a yi nufin wannan yakin nan gaba daya Usman Rafan Musa Usman Rafan ko lokacin ya wuce gida ya je ya kawo arziki mai dimbin yawa gaba daya aka raba wannan arziki aka kare ya kare manzo Allah ya ce wa kuma zai kawo wani Usman ya ce shi ya ce ya koma gida ya kawo kuma aka raba aka raba ya kare manzo Allah ya hau minbari kuma ya ce wa zai kawo Usman ya ce shi zai kawo ya koma gida kuma ya dibo ya kawo manzo Allah da ya hau minbari ya ce ma barra Usman ma fa'ala ba da yau Usman ba abin da zai cutar da shi kuma baya abin da ya wannan rana Usman ya tun sai aljannar shi wannan rana wani lokaci kamar yadda malam ya faɗi laifi shi ke sa mutum haka ce fi sabi da ba kai ka baye ko rashin yadda da Allah Allah ya ce in ka baye ya baka linkin da linki to me yasa ba za ka baye ba me yasa ba za ka baye ba mu jarraba imanin mu gani ko mun yadda Allah na cewa cikin alkur'ani wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu dan jarraba imanin mu gani wallahi za mu jarraba imanin wanda suke ba musu masallaci in ji Allah wa gaya mu duk wani abin da zaka baye duk Allah Allah wa ya maye maka wannan abin Allah ya maye maka wannan abin nan kowa cikin masallacin da ya ba Allah 100 euro Allah ya maye maka 100 100 kowa ya baye ba mu so ba mu so da yawa ba Hundred da kowa ya baye ko ne 100 kowa ya baye 100 kowa ya bada 100 wani na farko wani na farko waye na farko wa zai kawo hannun hannun zero muke so bayan Allah hannun wa zai ba da hannun a tafiyar da Allah kowa ya ce astagfir astaghfirullah astaghfirullah mu istighfari ko ai dai laifin ya rage mu baye astaghfirullah ko wa zai ba da 100 wa zai fara 100 euro 100 euro za mu fara to ga wani ya kawo 100 Duk wanda zai biyo shi gashi ya samu ladan mai shi wani kai ma kawo naka wanda zai biyo bayan kai ma ka samu ladan wani duk wanda zai biyo bayan shi Allah ya ba da shi wani ladan shi man sanna sunnatan hasana duk wanda zai sanna ta wani sunna mai kyau ga wani kuma ya kawo nashi mun samu guda biyu kenan kaka zauna ka jira wani za ku kudin na ajihun ka kana kana calculate wanda kudin ka ya sai minti ya sai menene wallahi bar calculation Allah yake ya baka wannan kudin cire ka kawo wallahi Allah shi ya baka kasu kinta cire ka kawo ga mata kuma suna zaune su ma su gaggama nasu wurin 100-100 euro kowa ya gaggama kowa ya bada rashi ai kokari ba Allah kaka zauna kana jira yi kokari tashi ka kawo 100 ka kawai mu gaggama nan gama ainihin taimaka da tafiyan Allah to ga wani sarki ya tashi kasin yawanci na ba mu da kashi eh to eh eh na fiye ba ne kaga mutane suka kasa bayarwa Eh, eh.
wannan ba kuɗi a jikuna sai dai kai to ba da wa saka to ko shiga ta to kuma shi account ya samu kuma da kawo da su samu kudi abu da wasu ba da ta aika kudi da Allah kuma da kawo irin wanda tafiya shi da kawo ku kawo kawo kawo kawo ku kawo 50-50 kowa ta shi kawo 50 kowa na da 50 kowa ya kawo 50 yalla kowa ya tashi ya kawo 50 50 bayan Allah don Allah kuka samu kunya ma kowa ya kawo 50 don Allah ko kan ne ko to kawo account to ba da account kowa ya kawo 50 kowa ya kawo nashi don Allah wurin matan nan ku ga kamar ku kowa ya kaga mana shi a wurin ya kawo shi kenan za ka kawo ko to a kawo ga wani su kawo 50 wannan hundred na jima to ga hanyar da an kawo bayan Allah kowa ya kokari kuna shawara ne 2 miliyan za ku baye ni a zo kasa ku to a kawo 30 to kowa ya kawo 30 don Allah 30 kuma eh 30 kuma a rage kuma Allah ana ci da ana cin kasuwa da Allah
kowa ya bada abin da yake to kai shi kenan kowa ya kawo 20 20 20 to ga shi ga farko 20 kowa ya da kawo Allah ya sauwaka twenty kowa ya kawo kowa ya kokari ko yi kokari ko yi kokari fi sabilillah azan turai eh to fi sabilillah a kakkarbi daga wurin kowa ya kowa ya kakkarbi ga wasu suna tafiya ai sabilillah kowa ya kokari fi sabilillah fi sabilillah kuma da an kare mu za mu ba malam ya muna wani addu'a addu'an da malam zai yi kaka yadda ka baka cikin wanda za mu yi wannan addu'a kowa ya kauna shi kai kokari kowa ya kai kasashen albishirin da ke nan labarin da ke nan game da ainihin yadda muke son mu sai masallaci da Allah kowa ya kasa kuma wanda labarin da ya yi very important kuji kuji dabarar da muke son mu sai masallaci muna son mu mutanen Deutschland ko Europe duka gaba daya mu yi mu samu mu sai wannan masallacin nan guda muka yi muka sai guda shi wannan gudan nan ya sai mana sauran masallatai duka gaba daya dole ya kalle insha Allah turkawa haka suke yi Haka suke yi.
planin da suke yi kenan in suka samu suka sai guda gudan nan ke haifar sauran masallatai duka gaba daya dabarar da muka yi shine muka ce da mu fara hamburg mu sai masallaci gaskiya wa mun fara mun samu wuri 3000 quadratmeter ne wato hawa ne guda uku sannan da kyala babban wuri ne ba irin na wasan nan ba da muka yi niyya za mu sai 3.2 million aka ce mu kawo a ba mu wurin da muka yi dabara suka ce muna mu kawo 700,000 za su ba mu wurin sauran mu ta biya kadan 700,000 kuma mun yi mun tara 400,000 sauran nawa sauran 300,000 ne mu sai wannan masallacin ne ya zama namu muka biya muka kare sauran kudin da ke hannun mu muka tara 600,000 ba za mu zo mu sai muku masallaci a Berlin ba eh kuma muka kidaya ma kowace shekara za mu yi mu tara 600,000 700,000 an aka yi aikin yadda ya kamata ya sa muka ce za mu yawo kowane ainihin state kowane masallaci kowa ya share ka cikin wannan ainihin taimakawa kuma 200 da da 100 da 50 da 20 ga to zai ba zai taimaka a sai wannan masallacin ba kuna neman wani abu na 500 na 1000 2000 mu tattara mu yi mu sai wannan wurin muka sai wannan wannan wurin da ya zama center eh ya zama center daga wurin ne za mu tashi muna tafiya kowane state ce musu musu masallaci bayan Allah ka zo ka zana sunanka ka ba da tokon nan baka ka guda nawa za ka yi ka taimaka eh ko da kadan kadan za ka ta biya ko da wani ya ne zo da kai ka biya wannan kudin nan ka biya ka kare zo ka zana sunanka ka ba da tokon nan baka guda nawa za ka biya a zana sunanka za mu ga kira ka za mu ta kiran ka muna ainihin tuna maka har ka biya wannan kudin nan ka kare kaka yi da kanka rowa wallahi muna da kudi a yi wanga project ba ka ciki ran da za a buɗe wani ba ki ka zo wurin ka ce ba ka ba da kudi ba ka ga ba da zane sunanka baye ko 100 kake da shakka baye 200 kake da shakka baye mu taimaka mu sai wannan masallaci tare ran da aka yi magana kai ma kai ka ce ai ina cikin aka sai wannan masallaci ko ba ka ba ran da muka taso ko muka kawo muka zo muka sai nan kai ma kana ciki aka sai ko ba ka ba ka bar baya kenan na ga muku man bana lillahi masjidan bana Allahu lahu baitan kan ku da kan ku ruwa don Allah ga shara zan da suna shi mutane mutane ku kenan sun zana suna zo ka zana ka zana sabon nan banka ka ce ka ba Allah 200 200 na ko da 20 20 zaka tafiya kowane wata ka biya ka kare ko ba ka ba kowa kai zauna don Allah kowa ya zana sunan shi ya ba da tarkon numban shi ya gwada nawa ne zai baye a taimaka a sai wannan masallacin nan kaka ta baya aikin Allah kenan aikin Allah inda ake farawa kenan nan ake samun ainihin mazaje na ga wani aya an zana nan wala masjidin usisa da taqwa min awwal yawmin a haqqa an takuna fi eh shi yace me fihi rijal musamman rijal mazaje mazaje to da mazaje ake yi ko ba gaba mazaje kowa ya zo ya zana sunan shi shi dai ba mazaje sun ba rijalin nan ne ba ka amma ina akwai rijalin zo ka zana sunan ka gaba da tarkon da ka ce ka ba Allah da zai ka ba da kusti ka ba da thousand ka ba da two thousand mun da kiran ka kadan kadan kadan muna yi tuna sun da kai har ka biya ka kare gaba da Allah sa mu dace ko ba malam ya muna addu'a ainihin inda aka fi yi kauka roƙo Allah Allah ya ainihin muna laifin da ba na mala ya addu'a wanda zai zama shi ne Allah ya tashi zai zuwa da wani mala ya addu'a wani matan kuma a ji a zama shi wasu zuwa zo ma zo nan kai bar
don Allah wani matan kuma a ji a zana sunan su wanda za ta taimaka a sai wannan masallacin nan zana sunan ki ki ba da sa'an akwai guntun da za mu bayi kada kowa ya ta san jin wannan kana san da sauran ababa duka za mu aiko wannan guntun da za a ba ku da sauran ababa gaba da Allah sa mu zai muna da paper na account muna da komai yana nan komai yana nan masallacin na nan in ka wanda ka fito rambo ka zo masu da rahma zan kai ka je ka ga wurin ka ce malam kai ka zo kai magana daga Berlin na son jin ga inda za ku sai na kai ka wurin ka saka mun samu je ka ga wurin da komai komi na nan an yi komi an kare sun ba mu kawo fatra mun komi mun kare sauran mu mu koma ne kawai mu biya kuɗi Allahu akbar
sauran mu biya kuɗi ne kawai mu koma sai sa project ne na ilimin bakake na Deutschland gaba ɗaya ko na Europe ma gaba ɗaya kaka saura baya a yi wanga ilimin project gaba ɗaya ba ka ciki zo ka bada wani abu zanen suna da shi ana zana wani ga mutane sun yi rugun sun yi shiru kamar zo ka zana wallahi in ka zana ka doki ne Allah ya baka ka bayi na san na san abin yana da wuya yana da wuya amma zo ka zana sunanka ka dauki niyya Allah ka taimaka min in samu 1000 euro bayi ka ga inda 1000 zai fito kuwa ka ga ya zo ka bayi eh ya komi na nan masjidrahma.com kamar a cikin facebook ɗinku na account inda kuke live Ka akwai gani? yana nan video sun da komi na masallacin duka na wurin in ka je musulmi shayar familia fa'ain masjid rahma za ka gane shi wurin za ka ga komai gaba daya komai na wurin aikin kenan faman kenan inda za mu yi kenan mu shiga aljanna mu duka gaba daya kaka zauna baya kaka saura baya zo ka zana sunan ka kai ma sa'an da malam ya muna da yawa insha Allah Allahu akbar Allahu akbar mutane da mun shiri da wanda project da Allah su taimaka mana kungiyan jima sun aiko kamar su ne suna cikin wanga wato ainihin tsarin nan da ake cikin Allah ya su ya yarda muna yi wa ubangi da Allah ah, muna roƙon ubangi da Allah Allah ta tabbatar da mu akan wanga aiki mai alkhairi a bayan Allah sauran 15 minutes a yi sallah ah, asaf saboda haka a duk wanda yake da wani tambayar yake so ya yi wa malam akan lamarin addini insha Allah har- a kofa na buɗe in muka gama sallah asar insha Allah malam zai wa mata muhadara musamman a, in Allah ya so ya yadda a teknis ko ta tafi in Allah ya so ya yadda insha Allah so ba tashi ba tukun insha Allah da ba a da su malaye ba matan nan muhadara mu ma kuma muna nan muna saurara abin da malam zai fada in Allah ya so ya yadda amma albishirin ku malam yace ya komo in Allah ya so ya idan insha Allah zai komo nan gari kuma ya zo ya haɗu da ku kuma insha Allah an karu insha Allah in Allah ya so ya idan Allah ya saka wa kowa alkhairi Allah ya saka wa kowa alkhairi wanda yake da
na samu wani na ji wani fatawa ne da aka ce wani kayayyaka a shi ɗanmin nan ka sayi wani abu in ka sayi wannan abin nan ka samu riban ka zo ka biya wannan kudi wannan ba ne ya gani amma in ka sa ka a shi kudi ka je ka sa da wani wani aikin da ba zai fito da riba ba kamar aure ko ka gina gida ko ka yi wani abu wanda ba zai fito da wani riba ba wanda kai za ka nemi wani kudi daban wani riba ka biya wannan kudin bashi na shi ne riba
kamar yadda na bada amsa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh a da yawa daga cikin tambayar da suka gabata yana daga cikin jarabawa da Allah ya muku ko musulmi da kuke rayuwa a kasashen turai shine mu'amala da riba a cikin siye da siyarwa ko kuma karɓar bashi ko na makamancin wannan ko sai ku ɗauka wannan jarabawa ne da Allah ku yi ƙoƙari ku ci wannan jarabawa bai halatta ba musulmi ya je ya karɓi kudin ruwa bai halatta ba Allah ya ce Allah ne ya kuma riba la ya kuma na kama ya kuma lalila kama ya kuma lalila ya kuma kuma shi ba da lalila mutum zai tashi kamar ɗan giya kuma wanda aljani ya buge shi kuma Allah ya ce ya lalila amanu la ta'kulu riba adha'afa mudha'afa Allah ya tsoratar akan mu'amala da riba da aka ce nesa kanka ya daga karɓi wannan kuɗi ka hakura da albashinka da aikin da kake yi, wannan fatawar ba haka bane ba haka bane ba haka bane Allah ya rahama
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ina ma malam barka da zuwa kuma ina ma malam fata da kirki Allah mai da shi da lafiya. Eh tambaya ta a nan wani abu ne wanda ya zama mana ruwan dare a nan turai ko kuma in ce kamar a nan Germany. Laraba suka ce adatul balad kaddini. Eh shine akwai tsari da muke yi wurin aiki. Wani lokacin idan mutum ya nemi kamar eh, yana da appointment haka koko yana son holidays bai samu ba ko wani dalili so mukan ɗauki hutu na rashin lafiya mukan ɗauki hutu mu je likita ya rubuta mana sati ɗaya sati biyu kwana biyu yanayin yadda ya kama lafiyar mu kalau mai ƙarya da wannan mu ɗauka domin mu huta ko wani dalili namu so amma kuma abin da nake so ma da ya gane a nan kamar ana yin shi ya zama a hayanan wani abu ne wanda kowa da kowa yana yi so amma a matsayin mu na musulmi muna so a ƙara fahimtar da mu mutumi ne ne hukuncin Allah akan wannan ina godiya
a duk inda mutum musulmi yake a saurara
a duk inda mutum musulmi yake ya kamata ya zama mai gaskiya wannan baturen da kake aiki a hannunsa so ake kai masa kyakkyawan mu'amala ta gaskiya da zai gane addinin ka da kake kai addini ne na gaskiya har yi sha'awa wata ya musulunta kai da kake aiki a hannun bature so ake kai masa mu'amalar da zai iya ba da labarin cewa yana da ma'aikata musulmi bai taba kama su da cin amana ba sannan kuma ita ƙarya ƙarya sunanta da ƙaryar da aka yi wa bature da ƙaryar da aka yi wa balarabe da ƙaryar da aka yi a jamani da ƙaryar da aka yi a makka da madina sunanta ƙarya don haka bai halatta ba mutum ya je ya yi ƙaryar cewa ba shi da lafiya a ba shi hutu wataƙila kuma a biya shi kudin wannan hutun kamar ya yi aiki a ciki ya karɓa ya cinye wannan haramun ya yi da haka na gaya muku malamai sun faɗa cewa rayuwa a irin waɗannan ƙasashe suna cike da jarrabawa ku yi ƙoƙari ku ci jarrabawar wahalar zama da wahalar aiki da waɗannan mutane ku kubuta a duniyar ku kubuta a lahirar idan ana yi a tuba a daina yi. idan kuma mutum bai taɓa yi ba sai gode wa Allah Allah ya nan da mu Allah ba mu ikon tsayawa kan
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Malam tambaya na abu ne wanda yake ya daure yana daurewa ni da kai na kai. Kuma ina gani kamar wannan magana kuma yadda yake daurewa ni da kai na kai mafi yawancin mutane kuma abin yana zai iya faruwa haka. Kamar sabani yanzu tsakanin mutum da 'ya'yansa. sai wani rantsuwa ya zo ko wani tsinuwa ya zo mana wannan akwai kafaran da za a yi kode kode da an zo an ce an shirya duka ya kare kenan bayan kafin kafin ci gaba ka yi rantsuwa ko kuwa ka tsina madanka
wannan yana iya faruwa ko ina mutum ran sai baci ya tsine wa ɗansa ko ya faɗa magana mara kyau a kan ɗan shi ba sai a ƙasar turai ba a ko ina ma adam daga ana sallallahu ya koya mana cewa duk wanda ya wani abu ya rantsuwa cewa su zai yi ba kuma ya gane cewa kuskure ne to ya aikata abin da yake shi ne alkhairi wal ya'ti alladhi huwa khair wa yukaffir an yaminihi wannan abin da ka rantse a kan shi saboda ka yi fushi to ka canja amma za ka yi kafara za ka yi azumin kafara an gane za ka yi azumi na kafara guda uku sannan ka je ka aikata wannan abin da kace ba za ka yi ba ka aikata kamar yadda kace na rantse da Allah uwa da dana ba ni ba kai har abada na daina maka magana ka ga kayan rantsuwa ka daure kanka amma da abin da kai kuskure saboda ka yanke zumunci fa Allah sai tum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqaddimu arhamakum ka saba aya annabi yace ka koma ka ci gaba da mai magana sai kai ka idan ka ce na tsine maka ne ka daga hannu ka ce ya Allah raina da ya bashi na gaya wa ɗana bakar magana ina neman ka yafe mini ka yafe masa kuma na janye wannan magana saboda imam bukhari ya rawaito hadisi a cikin al'adabul mufrad cewa duk uban da yayi ko uwa da ta yi addu'a mummuna akan diyarta Allah yana karɓar wannan mummunan addu'a haka duk uba ko uwa da ta yi addu'a ta alheri akan ɗanta Allah yana gaggawa karɓar wannan addu'a da haka iyaye ku daina fushi kuna tsinewa 'ya'yanku ku faɗa musu alkhairi saboda daga baya in kun tsine musu za ku dogo da na sani kuma idan ɗanka ya lalace gangan jikinka ne ya lalace ba za ka ji daɗi ba ka aikata wata Allah ya rada
samariya ga masu wani ya ganin mace yana so yana so yana so ya aure ta sai ya nuna tana da matana da wanda take so kuma shi kuma gaskiya ya nuna yana so na sosai sai ya je wani malami ya ake mai sai ya aure ta kuma ya kuma ya kuma zuwa aure ta kuma wani suna zuwa zaman lafiya da soyayya da kuma kamar na biyu kuma shi ne wanda ke da takarda kamar suna takarda da wata ta saba nuna wani ya zo daga gida bai da takarda sai bai ji takardar shi ya ba shi ya aiki sai kudi suna rabawa ne hukunci wanda kuma ya yake
haramun ne idan mutum yana neman aure kuma sun karkata kuma an bashi ita ko kuma an yi masa alkawari cewa wadda za ta aura sai wani ya ganta a gefe ce yana so sai ta ce a'a tana da alkawari da wani iyayenta sun mata alkawari neman kansa ba wai ka je gidan kuka ba ka nemi auren ma ka je ka shiga haram ne Allah ce la yakhthub ahadukum ala khitbati akhihi wa la yasumu ala sawmi akhihi hadisi sahih kada ɗayan ku ya yadda ya nemi aure akan neman auren dan uwansa kuma ɗayan ku kada ya je ya ciniki akan cinikin dan uwansa wannan mic din muna ciniki da liman muna da negotiating zai siya naira ɗari biyu ko dubu ɗari biyu na ce albarka kawai sai ka ji sai ka ce malam na siya ɗari biyu da hamsin haram wani ya saka gida zai siyar ana ciniki bai fita ba ɗayan ka je ka ƙara kuɗi ka siya haram la ya sumu ala saumi akhihi haka kuma neman aure ba a yin neman aure akan da dan uwa to abu na biyu laifi na biyu kuma shine ka tafi ka je kai sammu kai tsafi ka je gidan boka yin wannan abin da kai ka aikata haramun saboda ka raba dan uwanka da matar da yake so zai aura laifi na uku shine zuwan ka gidan boka annabi rama ya ce duk wanda ya je gidan boka sallarsa ta kwana arba'in ko yayi Allah ba zai karba ba a wani hadisi ya ce man ata kahinan aw arrafan wanda ya je gurin boka ko mai duba wa saddaqahu bima yaqulu ya gaskata shi da abin da ya faɗa fagar kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya kafirce wa abin da Allah ya saukar wa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka kafirce alqur'ani da aka totali wannan abin da ka faɗa haramun ne amma auren yayi aure yayi sai su je su yi istighfari su tuba tunda ba an ɗaura wancan auren bane ya kashe ina fata ana mai ta Allah ta nan na biyu da ya tambaya shi na gaga mutum na da takarda yana dokan takardar shi ya
na manta yi min afuwa shi ma dai zan ba da amsa irin amsar da na bayar kullum ku musulmi kullum ku musulmi ku yi ƙoƙarin ku kamanta hali irin na musulunci Allah yana bin ku bashi waɗannan turawan da kuke rayuwa da su ku musu da'awa ko da ba ku ja musu aya da hadisi ba amma ku yi musu da'awa ta mu'amala ku yi musu da'awa ta gaskiya da gaskiya wannan zai kare mana darajar mu zai kare kimanku da matsayinku kuma ba zai sa ku toshe hanyar da ɗan uwanku nan da shekara ashirin talatin zai zo ci moriyar zama a ƙasar nan ba idan kuka ci gaba da aikata irin wannan hali na rashin gaskiya kana ba da aran takaddanka da ka sha wahala ka same ta ka ba wani wanda ba da takarda ya je yi aiki wannan ƙarya ne kuma sunansa cin amana kuma cin amana kowa musulmi kai ko wanda ba musulmi kai ba sunansa cin amana kuma duk ranar da ya bayyana su abin da za su gani addinin ka ne ya koya maka saboda yana ganin kana sallah ya san kai musulmi ne kuma su abin da su ba za su yi ba a tsakanin su amma mu mutum zai zo ne yanzu a cikin ku ne yake gaya mini jiya ya ce wallahi tsuntuwa tsuntuwa idan aka yi akwai gidan da aka yi ofishin da aka yi na kai kayan tsuntuwa har idan mutum ya yi tsintuwa a garin nan ko a ƙasar nan ya kai wannan ofishin har ana ba shi wani gift ka duba hali irin na musulunci ka duba ɗabi'a irin ta addini ba su yarda da wani ya cuci wani ba ko da ku sun maka wani abu da su sun cuce ka amma dai mu'amalolinsu yana nuna cewa suna so a yi gaskiya da gaskiya kai kuma ka kawo daga ƙasar ka corrupted ƙasa mai corruption ƙasar ka ta ta lalace ka gudo ka banta kuma ka zo musu ƙasar su kuma za ka kawo musu corruption za su hukunta ka kuma ka ɓata sunan dukkan sauran abokanan zaman ka kuma wannan zai affecting hatta 'ya'yanku da kuka haifa da wanda duk zai nemi visa ya shigo ba za a bar shi ba wannan yasa neman visa ta irin waɗannan ƙasashe na turawa ake bala'i shan wahala ko da ku asibiti mutum zai zo neman lafiya saboda 'yan uwanka da suke ƙasar sun lalata zamantakewa a cikin ƙasar suna aikata ɗabi'u da halaye marasa kyau da haka wannan ba halin ƙwarai ba ne kuma ba halin kirki ba ne ku yi ta hakuri a ta gaya muku dokan Allah ku tsaya ku bi daidai ku ci ku sha ku rayu akan daidai akan halal ba akan haram ba wallahu a'lam
shirya a wani lokaci malam malam ba a cikin system system of yau yasa su da yawa muka tambaye shi yau muka shi kuna ba shi wahala kuna fahimta muka tambaye shi yau muka shi da ba mai bayani dilla dilla ba za ku ba shi wahala ku ba shi wahala wallahi kun ba malam wahala ba kan kowa ko ga zaka bada ya ce haramun ne wani ya aiki da takardar wasu ko dukan da takardar wasu ya da ba wanda zai ci abinci babu ko sa hankali irin wanga kwashi wanda ke cikin system ya san yadda abin ke tafiya ku tambaye shi ya ba ku ansa eh ko ku bar ayi da malam bayani yadda abin yake sosai sai ba ku hukunci ya ba ku hukuncin da zai dace da ku saboda shi hukuncin da ya zama ishtihadi ne ake hukuncin ake samun hukuncin da shi yana sakewa da lokaci da wuri muna fahimta ku kuma zo ka tambaya kashin sai sai hakan gaba da bayani ba shi kuma malam wahala ku ba ka ko wahala wala ta sa'alu ala shi'a in tumi da lakum tasu'un shi da bari da malam bayanin yadda abin yake saboda malam ya bada hukuncin ko sosai shi na farko ya kun baku hukunci ka yi wanga dabara haramun ne amma bari mu kawo wani mu dara mu dora kai saboda malam ya fadi shi ne wanda ya yi gudun hijira ya fito afirka ya yi gudun hijira ya shigo nan ba ba shi takardar aiki ba ba shi takardar aiki sam ba za a samu takarda a sa hannun shi a ce je ka je ka yi aiki ba kuma an ba shi yana dokan lokaci wani yana dokan shekara biyar yana nan yana fama ba ta kaza goma goma goma ma yana yana nan ba ta kaza aiki yasa dabarin da ake yi shi wani yana da takardan shi nan ga kuma ana aiki ne awa goma kai kai aiki awa takwas ka je ka samu wani wuri kuma ka aiki awa biyu ka kara shi awa goma to shi ne shi ya je awa takwas shi ya doki awa biyu ya ce maka kai da baka da takardar zo ka je ka yi wannan aikin da shi ka samu kanka ka ci abinci sannan ka samu wurin kwana har zuwa lokacin da za ka samu takardar ko ko a'a wani ne yana wani garin daban yana da passport sai ya zo ya kawo wannan passport a nan da yake europe gari guda ne in kana da takardar ainihin belgium kana ka zo german ka sajjada wannan takardar ka yi aiki da shi shi yana da zama belgium shi kawo takardar nan shi zai kawo kai kabi ka yi aiki da shi har zuwa lokacin da ka samu naka kama ka samu naka kana ci abinci saboda darurar da nishe shi amma problem da ke nan ne shi da ya zo ya yi taimakon shi ce in ka yi aiki kuma kudin da ake baka ka kawo 200 ko 300 ko 400 ka bashi wani lokacin ma sha aika kayi aiki ka kare kudin da aka biya ka cikin akawuncin shi za a aika shi ya cire ya baka kafin ka cire baka ya cire kudin ko ko a ya je ya sayi wani abu kudin ka ya shigo na sha a ja kai kuma kai aiki wata da can shi kuma ya ki baka kudin ka inda zalunci ne yake ina yi kan wanda magana duka har yanzu ne eh, saboda yin bayani ne malam ya kara ba ku sabon mutum saboda ba su ku tashi ku bar nan da zaman sabon magana gaba da saboda shi lokaci da ya kai
Um, shi al'amarin addini ba a wani dabara da ke wanke yawa kuma ni ba zan faɗi abin da ba da dalili ba da hujja ba abin da na sani wannan abin da ake yi ba da aran takarda ma wani ya yi aiki a biya shi a ka'idar gwamnatin ƙasan halal ne haramtacce ne haramtacce ne ko ɗaya ke abu na biyu shine idan aka kama mai wannan lokacin da aka kama shi za a hukunta shi ko ba za a hukunta shi ba shawarar da zan ba ku malam ku gaya wa mutane abin da yake na halal su yi ƙoƙari su daure su yi na halal kada a buɗe musu ƙofar da za su je su aikata abin din sun je wajen Allah ba za su iya ba shi amsa amma yayin da mutum yake yana da takardar aiki shi shi ne ake biya wannan fuskar kenan ta yadda ni zan iya bada bayani akan halarci ni ina da takarda kamar ni ina da mota na sayi mota kaga mallaka na ne haka ne tunda mallaka na ne kuma ba laifi ba ne sai na sa ka je kai aiki da ita sai na ce aikin nan da kai sai ka bani wani abu a ciki wannan ba laifi misali yana aikin awa takwas shikenan sai ya ce bari ya yi awa hudu kai kuma ka je ka yi awa awa hudu idan kun zo saboda nasa ne bari ya taimake ka ya baka kuma wannan abun ba laifi ba ne a hukumar da ya yi kawai su abin da suke so aiki ne shi ke sai ka je ka yi halitta amma wannan ni a fahimta ta sunan saha'inci kuna ji na amma kar ku tambaye ni wannan tam- ku bar mun fatawa ta ku tambayi wannan dan kasa ne shi ka ba su amsar da kaga ka gamsu da ita da kai kana cikin system din ka fahimta ni dai abin da na fahimta ne na ka tambaye ni wani abu ni abin da na fahimta akwai ha'inci akwai ba daidai ba kawai ku dauka cewa kun yi kuskure nan gaba za ku gyara in kun yadda da matalaka idan ba ku yadda ba ku bar mun kaya ta a nan masallacin kan wanda ya dauke ta ku dauke ta malam da
finish finish